الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون yaya وما أمر فرعون برشيد to bayan haka me ya faru يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد amma shi Allah me ya وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم Mm.
فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ganin damar shi da ikon shi ya kaddara mu a wannan wuri a garin Nakoni ba don komai ba sai don wa'azi na musulunci a matsayin mun zo a wannan wuri a matsayin wakilai na gundumar illela kuma wannan wa'azi wa'azi ne da yake tattare da alkhairai masu yawa domin ƙarƙashin wannan wa'azi ana fita lungu da saƙo ana isar da saƙon Allah ƙarƙashin wannan kwamiti mai albarka kwamitin haɗin gwiwa babu shakka babu shakka yada alkhairi yada da'awa a cikin al'umma abu ne wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi umarni da shi kuma akwai alkhairi a cikinsa khairiyya al'umma gabaɗai da allah tabaraka wa ta'ala ya ambata a ƙur'ani bayan ya gama faɗar khairiyya ɗin kuma sai ya zo ya ce siffarsu shine suna umarni da abun kware kuma suna hani da mummuna ashe babu shakka wannan alkhairi ne idan ban manta ba yau muna 22 ga watan zulqada wanda ya dace da a nawa ga wata yau tara ga watan biyar miladi aihuwa annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2026 hijiriya shekara 1447 'yan uwa na wannan gari na nakoni tare da 'yan uwa iyaye na malamai na masu tarben baƙi da suka fito daga garin madawa domin duk wani mutumin da ya sanadiyar zama na wani abu wallahi shi na wannan wurin akwai mai gida na wanda ya koya min ɗinkin tela yana wurin mala idris muhammad akwai malamai na a wannan wurin na ga akwai malam jibril yana nan na ga akwai malam uthman yana nan shi ma na yi karatu a wurin shi akwai su iyayenmu duka dai su malam ibrahim mai ruƙiya su malam ibrahim gwagwarmaya su malam jibbo da sauran dukkanin 'yan uwa wallahi ni da nake wannan magana yan suna ji sun sani ga hannunsu na taso tun ina ƙarami tun ina matashi ban san ma ina duniya ta sama gaba ba da haka ina alfahari da wannan kasancewar suna tare da ni a bayana a yanzu muna musu addu'a yadda Allah ta'ala ya ba su damar tsayuwa da kuma riko da addini da karantar da addini ya Allah ka yi riko da hannayen waɗannan bayan Allah su sabbata a kai har zuwa ƙarshen rayuwarsu Allah ka sa 'ya'yansu ka taimake su akan tarbiyyar iyalansu babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu mafi alkhairin mutane shine wanda shekarunsa suka yi tsawo sannan aikinsa ya kyawu muna muna addu'ar irin wannan ga wayannan bayan Allah ni an bani maudu'i amma kamin in ka ga nawa maudu'i ina ganin maudu'i na shi ya kamata a ce ya biyo maudu'in mai wa'azin farko domin shi yayi magana akan abin da aka ce ma musulunci al'islam daga farko sannan shigo da wasu ababe da suke da alaƙa da wannan ya ƙara bayani ‘yan uwa wannan addini namu duk abin da za mu yi wanda muke neman karɓarsa a wurin Allah mai kyau ba zai dace da karɓa wurin Allah ba sai ya dace da wannan addini domin wannan addini ne wanda Allah ne ya zaɓe shi da kanshi Allah shi ya zaɓi musulunci da ma ya zaɓi musuluncin kuma sai ya zo zai sa mai suna sai ya ciro suna daga cikin suna na yallaka wa musulunci ya sami al-islam al-islam mushtaqqun min salam shi al-islam an ciro shi daga assalam assalam sunan wane ne sunan Allah ne Allah ya ciro suna sunan addini ne daga sunan shi ya sami addini ne sannan kuma sai ya sakawa wanda ya bi addinin sunan al-islam sai zanto al-muslim sai zanto kuma gidan da mutum zai shiga bayan ya bi musuluncin musuluncin ya umarce shi ya yi musuluncin ya hana shi ya hannu sai samai darussalam gidan aminci Allah kai mu darussalam yasa jama'a wannan addini shine addinin gaskiya shine addinin da Allah ya aiko manzon Allah da shi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya wani addini wanda ba musulunci ba ba za a karba mishi ba Umar bin Khattab yake cewa nahnu qaumun adilla mu mutane ne kaskantattu ba mu taka kara muka karya ba walakantattu yace fa azzana Allah bil Islam sai Allah ya mana izza ya daga darajar mu ya girmama mu da musulunci fa man ista'azza bi ghairihi adallahu Allah duk mutumin da ya nemi wani ɗaukaka ta wata hanya daban ba musulunci ba to sai ya kaskanta ya wulakanta Allah sai ya wulakanta shi Allah ka tsare mu shi yasa kuma wannan waƙi ne a cikin rayuwa idan ka nura duk wanda ya nemi ɗaukaka akan wani abu ya bar musulunci ƙarshe sai ya dawo wulakantacce ba haka bane duk abin da kake takama da shi sawa'un kuɗi ne sawa'un mulki ne sawa'un izza ce ko ma me kake takama da shi ƙarshe dai za ka dawo a wulaƙance a ƙasƙance amma shi musulunci baka taɓa ganin wanda ya rike addini daga baya wulaƙanta ba ko akwai shi wallahi babu shi ko da a ce kana ganin ne cikin wahala daga farko jira ka ga ƙarshen malam haka musulunci yake shi sa wannan bayan Allah ko da muka taso mun gane su cikin aikin nan amma kowa kallon suka ta gani wa cikin tashin hankali kowa hankali ne kwanci kuma yanzu ka bincika akwai wanda bai da jirka bai cika aljuri amma in ka kalle su masha Allah kamar su ne adda kiloluwan sabin motocin ceniya ba haka bane wani abu sai musulunci Allah ka kahe diga daga mu a cikin wannan addini mai sauki da daɗi bayan haka malami na biyu ya yi mana bayani akan abin da shaye shaye shaye shaye-shaye shi ya lalata matasanmu wa'annan matasan da kuke ja an ce ana ba su bindiga suna kai hari wuri-wuri bincike ya tabbata akan cewa ba su yin wannan aiki sai an ba su kwaya sun sha da kwaya suke wannan aikin kai yanzu mai hankali ya iya zuwa ya ɗauki bindiga duk ya jera mutane ya kashe su lokaci ko ya yanke mutum mai hankali ya yi wannan aiki sai an ba su kwaya sun sha sannan al'umma don allah jama'a mu ji tsoron allah duk lokacin da hukumomi suka shigo suna son a ba su haɗin kai don gyaran al'umma don ɗaukan mataki akan wata fitina ko wata musiba da ke shigo cikin al'umma don allah jama'a mu dinga ba da haɗin kai ina daga cikin hanyoyin da al'umma za su gyaru amma yanzu ka sani watakila ɗanka ne sai ka ɓoye shi watakila abokinka na sai ka ɓoye shi watakila ɗan uwanka na sai ka ɓoye shi me zai hana ka gwade shi ai gyara shi za a yi mutum nawa aka zo yana akan wani mummunan hali wannan zai sandi ya gyara shi ya gyara dawo bisa addini ya dawo bisa hanyar daidai ya dawo ya shiri mutum nawa aka samu haka shi yasa ba mu samun nasara sai ya zanto muna da kyakkyawan manufa wajen gyara al'ummar mu Allah ka raba ƴaƴanmu da zuri'an mu da shaye-shaye malami na biyu mana magana akan zina jama'a zina da kake gani wallahi babu cikin al'ummar da bata shiga ba Allah ka kiyaye duk duniya wani gungun jama'a ne ya kowa mi gungun jama'a daraja so ne ka ce malamai ko to ka san wannan musifa ko har cikin su ta ratso ta ɗiba ta tafi ko ƙarya ne waɗi har cikin su ta ratso ta ɗiba ta tafi masu kuɗi su yi zina talakawa su yi zina 'yan mata su yi zina zaurawa su yi zina matan arme su yi zina samari su yi zina dattijai su yi zina eh masu mulki allah ya kiyaye su yi zina wa abayito mummuna hanya ce zina shi yasa akwai wani sababi guda wanda duk mutumin da ya kokari ya kiyaye wannan to insha allahu zai samu kariya daga zina shi ne mai annabar kallo in dai haka kiyaye idonka to in Allah da ka tsira amma matuƙar kana kallon mata dama annabi ya ce su mata shedan ne yake ƙawata gabansu da bayansu in dai kana da alaƙa da kallon mata sai ka zama zanaci baka sani ba me yasa Allah ta'ala da zauce a cikin littafin sa mai tsarki shina magana akan wato kiyaye farji ai bai fara magana akan kiyaye farji ba sai da magana akan a kiyaye gani yace kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu sai Allah ta'ala ya fara magana akan a kiyaye gani bai ce a kiyaye farji ba saboda idan aka kiyaye gani to farji zai samu kariya amma matukar dai ba a kiyaye gani ba to farji bai karu ba yasa malamai suka ce rukunan zina guda hudu ne babban shine gani fa nazarun summa kalamun summa mau'idun summa liqa na farko gani da ido da gani ake gani ganin nan shi zai kai mai kwakwalwa saƙo cewa ta yi ko ba ta yi ba da gani ake wannan abin shi yasa zama akan titi yanzu a gaskiya ga masu daraja hadari ne zama akan titi a yanzu ga masu mutunci hadari ne in dai ba ya zama dole ba shi yasa in kana son kare mutuncin ka koma ka laɗe inda baka gani wa'annan fitattunun dan matukar kana kallawa to sai shi ya raya maka wani abu yace nazarun summa kalamun summa maw'idun summa liqa kallo in ka kalla ta yi sannan magana idan ka yi magana sannan kuma sai magana haɗuwa za a yi randebu ko daga randebu sai me sai haɗuwa da an haɗu kuma shi kenan komi ya ƙare Allah ya kiyaye Allah ka tsare mu Allah ka kiyaye mana mutuncin mu mazinaci inda ya san illas da zina take yi a cikin zuri'a to wallahi da ya bari wallahi da ya bari abu na farko inda ya kai mazinaci na ka tabbatar da cewa yadda ka lalata yan wani kai ma sai an lalata taka in kai ka himi kariya in kai da kai da waccan sai da ka bata kuɗi to ita diyar kama kyauta za a yi ana kula tana cewa wallahi sai an yi ni addali ubanta ya ci mata bashi ubanta ya ci mata bashi su dole kuma ta biya shi annabi ya ce azzina dainun jina bashi ce wa zai biya diyarka eh kai mai yin mai yi Allah ka kare mu da zina shi yasa na daga cikin bala'o'i da zina ka kawowa idan zina ta bayyana a cikin al'umma sun halarto makaninsu azabar Allah in ji manzon Allah azabar Allah na ta kowace hanya zuwa ta kai abincin su shi tsada rashin lahiya ya same su mace-mace ya rutso su tsoro ya kama su duk yana cikin azabobi masu yawa da Allah na iya jarraba to yau abba cikin wannan halin mutum nawa na zai ji an ginga daga bun gida ne bai da karin shi taso shirye kasuwa na sai dai shi kare yankuri daki mutum nawa haka nan kowa na cikin tsoro ita zina ga wanda ka yin ta malam ya karanta mana cewa abu na farko da mazinaci zai samu Allah ta'ala zai cire hasken huska daga huska ta kuma shi mazinaci hatta da tuhon jiki ne ba su tasiri gare shi in ka in ka sa wannan riga za ta yi shekara guda gare ka to shi akwai waya ta yi wata biyar ka sai ka bincika kuma zina na kawo talauci wani sai ce a to ai mun ga wasu suna yin zina amma suna samun kuɗi to ai matsalar inda take ba matsalar ta rashin samun kuɗi bane ya haka ce talauci talauci na rashi ba shi na talauci ba talaucin zuciya shi a talauci inda za a buɗe ma zuciya ta a nuna maka ƙunar da take da baƙin ciki gashi da kuɗin ba su amfana shi da komai to da in an tunkaro ka da irin wannan kuɗin kai za ka gudu kace baka so shi yasa wallahi zina tana da hadarin gaske shi yasa an kalli zamanin duk lokacin da aka kara gaba kara yawa ta kai duk lokacin da aka kara gaba kara yawa ta kai duk lokacin da aka kara gaba kara yawa ta kai to da man da shi na saurayi bai da diya ya ci bashi to yanzu ya yi diya ba dole ta biya bashi ba dole ta biya bashi ɗan nan dai taka wadda baka son kowa ya taɓa ta wadda kaka kishinta kana son sai ta rufe jiki wa gaya ma matsalar matsalar ta rufe jiki ce annabi ce kare hannuwanka ka kare kanka daga yayan al'umma Allah zai kare zai kare maka yayanka ka kare kanka daga matan jama'a Allah zai kare maka matanka amma matukar ya zanto kuna fada wa mata zinan ma yanzu ta sake sabo har da mata aure suna yi har da mata aure suna yi Allah ka shiryar da mu Allah ka shiryar da al'umman mu Allah ka kare mu daga fada a cikin wannan bala'i dan bala'i ne an bani maudu'i kamar da muka san malamin harko ya yi magana ya ce shi kamo shi na an kai an ka ɗora shi bisa mumbari an ka shi wa'azi to ni ma kamo ne an kai eh kwarai ko ba maudu'i na na ban san da shi ba ban san zan yin wa'azi ba dora min shi ɗaya an kai aka ce in yi magana akan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma riko da sunna dai wannan shi an maudu'i na abu na farko yan uwa idan aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana nufin annabi Muhammad bin Abdullahi bin Abdulmutallib wa ummuhu Amina bintu Wahab wannan kaɗai na kawo ya isa da masha muhalli shahid ba sai na jero guda ashirin ba sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu a duniya shekara 63 an fara masa wahayi yana da shekara arba'in ya yi shekara goma sha uku a makka ya yi shekara goma a madina sannan annabi sallama yana da 'ya'ya guda bakwai sannan bayan da 'ya'ya guda bakwai yana da makusanta masoya na kusa-kusa daga cikin shi ne hulafa'ar rashidin guda hudu abubakar da umar da uthman da ali annabi sallallahu alaihi wasallama allah ya zaɓe shi domin ya zanto cikamakon annabawa allah ya zaɓi dukkanin al'umma gaba ɗaya ya dibi zukata al'umma gaba ɗaya ya ga babu wanda zuciyarsa tafi tsarki sai annabi muhammad sai allah ya zaɓo shi ya zanto shi ne annabin ƙarshen zamani sai ya kalli zuciya da ta yi kowace zuciya natsuwa da tsarki ya zaɓo abokaninsa guda hudu da sauransu su zanto su ne suke mara masa baya su suke tare da shi kuma su wa'annan mutanen ba matsorata ba ne ba su wa'annan mutanen ba masu keta ba ne ba su wa'annan mutanen ba masu butulci ba ne ba su wa'annan mutanen ba masu ladabi ba ne ba bal ma su suna da'a ga annabi sallallahu alaihi wasallama saboda biyayya su ga annabi amma Allah ta'ala ya ce wato su wa'annan mutanen da wa'anda suka biyo bayansu da irin aikinsu Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah Allahumma ja'alna minhum yan uwa annabi Muhammad bawan Allah ne cikin abin da ke so in haska mana na farko dai akwai wa'anda suke da tunani da cewa idan ka ce ma annabi bawan Allah ka rage mai daraja annabi bawan Allah ne dan shi da kai ne ma yayi magana yace la tuturuni kama ataratin nasara masih ibn maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasulih yace ga ku wuce gona da iri da ni kuna kaina kuna ɗauka ta ku wuce matsayin da Allah ya aje ni ya ce inna ma kamar yadda wato nasara suka ɗauki annabi isa suka maida shi allah ya ce inna ma ana abdu ta ce ni bawan ya ce ni bawan allah ne idan kuna son ku yabe ni to ku ce mini bawan allah manzon allah na na'isha radiyallahu anha ta ce babu wani suna da annabi sallallahu alaihi wasallam yake so a kira shi da shi kamar a ce mai abdullahi wa rasulihi to ba annabi kadai ba Allah ma ya ce ma annabi bawon shi Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina alhamdulillahi alladhi anzala ala alhamdulillahi alladhi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أوحى إلى وأوحى إلى عبده ما أوحى أنه لما وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا kuna jin Allah tabaraka wa ta'ala in zai kira annabi sallallahu alaihi wasallam da bawan shi sai ka ji bayan abin akwai wani babban al'amari ya biyo baya wanda babu wanda yake samun wannan sai wanda Allah yake so kuma ya zaɓa ya ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihil kitab yabo da godiya sun tabbata ga wannan wanda ya saukar zuwa ga bawansa littafi mutane nawa a suka wuce a duniya mutanen kirki mutum nawa aka sauka ma littafi kaga ba su da yawa ai da al'ummar da aka turo da annabawan da aka yi ma wahayi suwa suka yi yawa ba ku amsa ba al'umma sun yi yawa yan kaɗan ne Allah yake zaɓa annabi sallallahu alaihi wasallam akan maganar wahayi wani matsayi ne wanda shine matsayi na kololuwa shine matsayi na ban girma shine matsayi na ƙarshe amma Allah ya kawo manzon Allah ya ce da shi bawa nai to ashe kai ina tunanin idan ana magana girmama annabi kai baka kai ba a gaban Allah ko ka kai Allah ya yi ka son wa annabi ya yi ka girmama annabi ya yi ka sanin darajar annabi don kai kana kiran suna na ce Muhammad amma Allah duk Qur'ani bai taɓa cewa ya Muhammadu ba bai taɓa cewa hakanan ba bai taɓa cewa hakanan ba saboda girmama annabi amma yace mai bawan shi to tunda Allah ya ce annabi bawan sa ne shi ma annabi ya ce shi ma bawan Allah ne ashe me a matsayin manzon Allah bawan Allah mu tsaya nan abu na biyu akwai wanda suke cewa ai ba a ce ma annabi mutum annabi mutum ne ba na faɗa ba Allah ya ce ka gaya musu kul inna ma ana basharun قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Allah ta'ala ce kul ka gaya musu su suwa da gaya ma mushrikai da kafirai su kare tashi inna ma ana basharun mislukum ni mutum ne kamar ku yuha ilayya ana min wahayi bambanci na da ku ni ana min wahayi ku ba a yi muku wahayi yanzu misali sai ka ce ma annabi mutum annabi mutum ne amma mutum ne ba iri na ba mutum ne ba irin ka ba mutum ne ba irin babana ba mutum ne ba irin kowa ba mutum ne shi amma daraja da ta haifi kowa ko ba haka ba ne mutum ne amma daraja shi ta wuce kowa Allah yau manzo Allah daraja kai din da kake ganin ka nan da qiyamul lailin ka da karatun qur'anin ka da kaza ba kai darajar ya tsan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba dan a nuna maka wai ba rage wa annabi daraja bane ba wulakanta annabin don kace mai mutum ko kace mai bawan Allah sannan shi annabi matsayin shi na mutum matsayin shi na bawan Allah annabi bai san gaibi ba ko annabi ya san gaibi ba wanda ya san gaibi sai wa sai Allah me aka ce ma gaibi inna Allah indahu ilmu sa'a إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت Allah ta'ala ce inna Allah indahu ilmu sa'a a wurin Allah ne ilimin tashin alkiyama ce ko akwai wanda ya san shi Jibril ya zo ce fa akhbirni an sa'a sai ce to ai mal mas'ulu an ha bi alamin sa'il ko ba haka ba ai wanda ake tambaya bai hi mai tambaya sani ba annabi ya san gaibi a'a inna Allah indahu ilmu sa'a a wurin Allah ne sanin yaushe kiyama za ta sheki wa ya'lamu ma fil arham wa yunzilu al-ghais kuma Allah shine ke saukar da ruwa in zai saukar da ruwan nan babu wanda ya isa ya san za a yi ruwa ko ba za a yi ba Allah kada ya sani na na Aisha ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan hadari ya taso hankalinsa yakan tashi yana kai kawo hankalin shi ya tashi domin yana jin tsoron kada ya zanto irin azabar da aka saukar wa al'ummar da ta gabata irin ta ce za a saukar wa al'ummar shi hankali inda ya san cewa ba komi hadari ne kuma zai wuce ba komi annabi zai damu hankalin zai tashi ya ce wa ya'lam ma fil arham Allah shi kadai ya san abin da ke cikin mahaifa wani sai ce to ai yanzu an gano a iya auna a gano namiji ne ko mace ko ba haka ba da yawa an sha auna a gano namiji ne kuma daga ba a haihuwa mace an sha gano mace a haihuwa wannan kirdado ne da hasashe babu tabbat kaddara ma kai an gano to shekara nawa zai shi mutu shekara nawa zai shi mutu shi wannan mutunan shi shi talaka na ko mai mulki na ko mai kuɗi na wani iri na shi akwai wanda ya sani wani lokaci ya yana a takaice Allah ya ce manzon Allah ka gaya wa mutanen duniya bari in yi gudu قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله يتي ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء يتي كي يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم جيا ومتانا دنيا كتير لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا بان ملكر وكينا أنفاني با كوتو تروى illa masha Allah sai abin da Allah ya so sai abin da Allah ya ga dama Allah ce walau Allah yana gaya mana abin da manzon Allah ke faɗi yana cewa walau kuntu a'lamul ghaiba inda a ce ni na san gaibi lastaksartu min alkhairi wa ma massani su da na yauta maka na alkhairi da cuta bata shahe ni ba Allah ya ce manzo Allah ga ya musu baka san gaibi ba kai kuma ka ce annabi ya san gaibi akwai matsala ko babu shi sa jama'a shi addinin musulunci ba ra'ayi ba ne annabi abin koyi ne a wurinmu gudu ne kai malam munti biyu na zan kara an bani ko in ruhe goma annabi ya ce Allah ta'ala ce koyi kyakkyawa ya kasance ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koyin nan kashi biyu ne koyi na farko ta hanyar ɗabi'a da halaye koyi na biyu ta hanyar addini da ibada domin manzon Allah abin koyi ne ta hanyoyi guda biyu akwai ɗabi'a akwai ayyuka na ibada na addini na daga cikin ɗabi'an manzon Allah wadda ya shahara da ita annabi sallallahu alaihi wasallama mai hankuri na mai gaskiya na mai amana ne hamma yana kiransa al'amin annabi mai kyauta ne ko ba kamala wani ba yahude ya zo wajen manzon Allah da bukata wurin annabi annabi ya ja shi ya kai shi bayan gari aka nuna mai gargen raguna rago ɗari raguna ɗari ƙosashi na kudin garin ya taɓa irin wannan kyauta raguna ɗari annabi ya ce kora ka tai shi yana ma shakka ko izgiri ake mai annabi ce kora ka je kawai ya kora ya tahi shi saboda jin daɗi da murna saboda manzan Allah ya mai kyauta ya ba da bayyana tahiya kayan shiga gida har ya musulunta aya aka ja mai ka san mu yanka so halaka mu ahli sunna sai a shirewa gare mu kuma wani bi haka nan na ha ah gaskiya ta yi wani bi haka nan na ah wani bi haka nan na Allah malam ba wani gaskiya ba wallahi wani bi haka nan na kaga za a ce mu muna ta kokowa ko riko da sunna kaza kaza amma mun yadda waccan mun rike wagga ai mu gama duka mun rike gaba ɗaya kayan shiga gida har ya musulunta yana zuwa gida ya ta ayyuhan nas aslimu bi muhammad fa inna muhammadan yu'ti ata man la yakhsha al faqara idza ji'tahu wajadtahu mutahallilan ka'annaka tu'tihi alladhi anta sa'ilu idza lam yajid fi kaffihi ghayra ruhihi lajada biha falyattaqi allaha sa'ilun huwa al bahru min ayyi an nawahi ataytahu falujjatuhu al ma'ruf wa rabbi sahilhu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaykum wa rahmatullahi